بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وصدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke cikin wannan sura mai taron albarka a wannan masallaci mai taron albarka cikin suratul waqi'a idan ban manta ba yau muna ranar alhamis haka ne ko tara ga watan ramadan shekara 1447 hijiriya wanda shine 26 ga watan biyu watan fabriye 2026 miladiya in sahat muna roƙo Allah subhanahu wata'ala cikin amincewar shi da ƙaddarawar shi da yardar shi ya amince mana mu faɗi abin da yake shine daidai mu yi aiki da shi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga fadawa a cikin shi idan mun fada cikin shi Allah subhanahu wata'ala ya mana gafara shi ya share shi daga kirazan mu a shiya muna cikin wannan sura mai tara albarka dai har ilau kuma yau in Allah ya yarda zan mu ci gaba daga cikin ta a jiya bayani ya gabata cikin ikon Allah wato jama'an nan masu ɗumbin yawa wanda za su shiga aljanna na farko kenan ko shine wato Allah subhanahu wata'ala ya ce hullatun min al'awwalin wasu jama'a ne dunduzun jama'a ne wato na daga mutanen farko an gane ko sannan kuma wa kaɗan ne daga cikin mutanen wato mutanen ƙarshe bayani ya gabata akan wannan Allah subhanahu wata'ala yake fara mana yanayinsu suna kishin gida a cikin wani gadaje an gane ko wato wanda suke kumshe da ado na zinariya suna kishin gida suna fuskantar juna suna kallon juna ba mai juya ma dan uwan shi baya cike da kauna da soyayya da mawadda da son juna da kaunar juna iya kaunar juna an gane ko a cikin wannan kwancin na nutsuwa yara 'yan ƙanana wanda suke dawwamammu masu kyau abin sha'awa abin kalla ido ya ji daɗi zuciya ta yi fari suna kewayawa tsakanin wanda wato 'yan aljanna suna hutun nan nasu yaran nan suna kewaye da su da kofuffuka na shayan wato giya da butoci da kuma kokuna na giya an gane ko suna ba su sannan fakiha duk wani kayan marmari furwi duk wani furwi da ka sani duk abin da ransa yake so ana kawo masu ɗoriya da haka da kuma nama na tsuntsaye kala-kala irin wanda suke marmari Allah subhanahu wata'ala ya cike ni'imar yace da mataye na aljanna wanda suke hurun in wanda suke kamar lu'lu'u kamar kai ka ce diyaman ne wanda aka kusfe shi wanda yake a kusfe wanda ba a bude shi ba wani abu ya gane shi ba an gane ko wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce an masu duka wa'innan abubuwan ne sakamako ne sakewa ne na daga abin da suka kasance suna aikatawa a nan duniya sun aikata abin kirki sai a masu menene abin kirki aljaza'ul ihsan illa al ihsan Allah subhanahu wata'ala ya ce a cikin aljannan nan ba za su ji wani yasasshen zance ba ba za su ji wani zance ba wanda zai kawo wani abin zance na zunubi sai dai su dinga je aminci aminci daga junansu kuma daga mala'iku illa kilan salaman salama wannan ke ga ina shi wannan shine darasin da ya gabata ko sai Allah ya ce mi
بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين na'am Allah subhanahu wata'ala sai ya ci gaba da ba mu labari mun ga wancan falala da wasu daga cikin ni'imomi da wasu daga cikin jin daɗi wanda ake ba suwa al-muqarrabun makusanta 'yan gaban goshin Allah wanda suke shiga aljanna da wuri-wuri su ne as-sabiqun as-sabiqun to sai mutane ma'abota hannun dama wanda ake ba littafin su ta hannun su na dama an gane ko fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wanda aka bashi littafin shi ta hannun shi na dama fa yaqulu ha umqra'u kitabiya ga littafi na ku amsa ku karanta to su wa'annan masu littafi na hannun dama su ne Allah subhanahu wataala zai ba mu labarin su shine Allah subhanahu wataala ya ce wa ashabul yamini ma ashabul yamin wato to da kuma ma'abota hannun dama wato masu karɓar littafin su da hannun dama ma ashabul yamin mamaki da darajar da mutanen hannun dama za su samu Allah subhanahu wataala ya ce fi sidrin makhdud suna cikin 'ya'yan itace na magarya mara ƙaya wa talhin mandud sannan suna tare a basu ababen marmari na daga manya-manyan wato banan manya-manya masu goyon juna limki ba limki Allah ya ce wa zillin mamdud suna cikin ƙalƙashin wata innuwa dawwaman ma zartatta mai kakkawar da bata yankewa wa ma'in masko ga ruwa ruwa kuma mai kwarara wanda baya tsayawa wa fakihatin kasiratin sannan da kayan marmari kala kala kala kala da yawa Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ce mana la maqtu'atin wala mamnu'a ba masu yankewa bane kuma ba a hana masuwa ba abin hanawa bane ba an gane ko wa furushin marfu'a sannan da shimfiɗu-shimfiɗu masu daraja maɗaukaka sai Allah ya ce inna an sha'ana hunna in sha'a hakikan mu ne muka ƙaga su matan aljanna kenan ko iya sabuwar ƙagawa faja'alna hunna abkara Allah ya ce sai muka sanya su suka kasance budurwai ne an gane ko budurwani ne tsalala uruban atraba masu begen mazajensu tsare kun juna ‘yan warin juna li ashabil yamin wa inna an tanada su ne ga ma'abota amsan littafin su da hannun dama sullatun min al-awwalin Allah subhanahu wata'ala sai yace wasu jama'a ne masu tarin yawa daga cikin mutanen farko wa fullatun min al-akhirin sannan kuma ka sani wasu jama'a ne masu tarin yawa daga cikin mutanen ƙarshe wannan shine kashin bakin fassara ko Allah subhanahu wata'ala da yace mana wa ashabu ya ashabul yamin ma ashabul yamin ai kaga lokacin da aka ce wa kuntum azwajan salata sai aka hado su yamin aka hadowa shimal sai aka wadu a sabiqun to mun ga bayani na akan sabiquna sabiqun yanzu zan mu dawo mu ji bayani kuma wanda suke amsar littafin su daga hannunsu na dama sai Allah ya ce ma ashabul yamin mamaki ka saurara ka ji daraja ta mamaki da zaka yi irin darajar da Allah ya tana dama wato masu amsar littafin su daga hannun dama daga ciki sai Allah subhanahu wataala ya ce fi sidrin mahbud suna cikin wata wato inuwa ta ganyen magarya itaciya ta ganyen magarya mahbud marasa kaya an gane ko wato itaciya ta magarya an samo hadisi daga sulaim dan amir ya ce sahabban manzan Allah suna jin daɗi suna sun daɗi wato Allah yana wato yana sa su samu ƙaruwa an gane ko da tambayar mutanen ƙauye mutanen karkara mun gane ko kaga ai yanzu shi mutumin karkara in ya shigo birni abinda zai kai kai da garaje baka yin shi an gane ko shi bata ce mai komi kawai kyam lahiyar shi lauce kawai kai kuma in yi wani abin ya yi girma a kanka to sabon manzan Allah har suna son mutanen karkara su zo su yi tambaya su tambayi manzan Allah su suna zamzaurin akwai tambayar da mun gane su sahabbai suna jin nauyi su yi ma manzan Allah ita amma mutumin karkara da ya zo sai ya kwamso ta tuturwa kawai su kuma sahabbai kaga wannan tambayar dama suna neman ta ana jin nauyi amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita an gane ko shi ne suka ce lalle Allah yana amfanar da su da tambayar mutanen karkara an gane ko yanzu ai zaka gani hatta da wasu tambayoyi wanda ba tambayoyi bane masu nauyi na addini ne amma zaka ga suna dan jin nauyi kamar misali ka ɗauki Aliyu radiyallahu anhu ruwaya waccan ko yace kuntu rajulan mazza'an an gane ko fastahayatu an asala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hasbi ruwaya limakanat ibnatihi indahu indi limakanat ibnatuhu indi yace ni mutun ne mai yawan fitar da mani mazi maziyi an gane ko shawa shi maziyi da shawa ta dan tashin maka ko tashin alƙalaminka maziyi yana fita to zaka gani akwai wanda yana mazar hudda shi al'ada halitta shi ne haka akwai wanda kawai bai ma fitar da maziyi to shi Ali ya kasance yana da fitar da maziyi sai yake jin kunya ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai da maziyi yace saboda matsayin diyar shi a wurin shi saboda sirikin shi ne sai ya ce fastahaitu sai ya tura mikdadu bin aswad alkindi an gane ko sai ya ce ya kusudu zakarahu kwai tawadda ya wanke a zakarin shi a wallah kaga wannan tambaya ce wadda ba kowa ba ke iya ta amma dai jin da dai cewa shi aliyu ga matsayin da ya hana shi to suna da tambayoyi da suke ɗan shi nauyin su amma kuma ka sani kalka shi nauyin yin tambaya a sha'anin addininka mun gane ko kalka shi haka ka ce sha'anin addini ana jin nauyi akwai wata mace da ta zo ta ce ma annab sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna allah la yastahi min alhaqi ya ma'aika allah ai allah baya jin kunya ya faɗa akan abin da yake kan gaskiya haka ne ko ta ce fa hal alal mar'a an taghtasil idza ihtamalat ko yanzu mace idan ta yi mahalki za ta yi wanka annabi ya ce eh idan ta ga ruwa in ta yi mahalki ta ga ta fitar da ruwa sai ta yi wanka kaga tambaya ce mai nauyi amma da yake tambaya ce ta addini mace ta zo ta tambaya annabi kaga ta tambaya ummuna aisha ta ce ma dalla da matan madina matan madina suna burge ni ta ce abin da ya sa kunya gare su amma kunyan nan tasu bata hana su ba su zo su yi tambaya akan sha'anin addininsu an gane ko kaga suna da kunya amma kan sha'anin addini abdugasu suke su ɗaukowa su zo su kama ummuna aisha koton in mun ce abduga wani sai bai gane ba koton koton in sun shiga in disoko to sai su ɗauko koton su gwada ma ummuna aisha su ce duba ki ga mun tsarkaka kaga menene kuma suna da kumya amma da yake sha'anin menene addini saboda haka kakkashi kumyar sha'anin addini ko ɗaya an gane ko kamar wata tambaya ce da ake kawowa o shabab shabab harkon shiga puberty suke ka tambayoyin nan wai Allah mana gafara wai idan suka tashi daga barci asba babansu ya tada su a yi sallah a je sallah gaba ɗaya cikin jama'a su kuma sun tashi a shakalkale a jike ya za su yi suje su yi sallah a haka nan kaga suna yawan kawo wannan tambayi an gane ko bai ya kamaci ba gare ka ka tashi a shiken nan ka yi sallah ba kai wanka ba ko su ce maka a an tashi ana sanyi ya za su yi ha wanka za kai wanka za kai babu shinkiri sannan ka sani ma'aihi ma'aihi ka sani ka kula da ba ɗiyanka damar da an gane ko za su iya har su yi ma tambaya mun fahimta har su samu su maka tambaya yanzu ka duba ka gani in baka ba su damar ba misali ba za a yi ta ibada ba a kwamse suna jin tsoron ka su ga ka musu ne ne amma yaro tun kan ya balaga yana shirin balaga sai ka koya mashi akwai wani feruwar da zaka shigo kaza kaza kaza ana koya ma yaro tun yana yaro sai ka ga idan ya zo abin ya zo mai bai shan wahala ka duba ka gani mata uwayenmu mata uwayenmu malamai zaka gani suna ba da bayani akan ɗiyansu wallahi ɗiyansu in suka fara yanzu so ba su shan wahala har ba su labari suke su ce mamman shinin nan da kike ce na fara gane shi eh tuni sun gaya masu sun sa su jiki balbar uwayen da a da dauri dauri ake cewa ko uwayen dauri yanda suke yi sai su sanya ma yaro namiji in saka kwanta kayanka ka dinga hudda kaya ka sa kayan barci baki ne bakin kaya ke kuma mace in zaki kwanta ki fidda kayan ki sa kayan barcin ki fari ne idan ta fitar da wannan ko jini za su gani a wurin barci idan yaro ya fitar da mani a saman bakin kaya za a gani an gane ko to shi yasa a koyi tarbiyyatan da yara ka sanya yaron ka jiki kai babba ne a gida wani bi wani bi ka gane uwayenmu in suka dan san sun samu relief a gida wallahi komi bar mana suke shi yasa kai ma in ka zama babba a gida kai ma mas'uliya ta hau kanka da sun samu sun ga sun samu relief an samu wannan malam Muhammad ya dan fara hankali a ciki sai shikenan baba yayi baya kai ta tahammal ba sai ya ce ba ta tahammal kawai kai ka sani kai ka kula da tarbiyya to saboda wannan abin da baba bai ya zo ba latijantaka ya zo shagulgula sun yawa kanka yake dole ka janyo kananka ka koyar da shi akwai period ɗin da zaka kai zaka yi mahalki har ka ganka tare da kaza kana cikin yanayi kaza har ka zubar da wani ruwa ta gabanka zaka tashi wannan ruwan kaza sai ka koya ma yaro duka ya tashi da addini shi can tun yana ɗan shekaru ce baka sallah da wannan lokaci kaza zai zo maka da lokacin nan kaza ya zo maka komi kai komin kaɗan ɗin shi komin sai ka haɗa ma yaro to a haka ake samun al'umma mi al'umma mai imani, al'umma musulma, al'umma mai kakka. Amma ana barin kai cikin duhu, dole mu samu matsaloli, dole mu samu yara ‘yan daba, ‘yan mana, ‘yan daba mana, Allah mana gafara, wanda da su da shaidan kullum tara ake hira. Allah kare mu. Kenan kaga suka ce suna son wato Allah yana amfanar da su da tambaya wato mutanen mutanen karkara. An gane ko? Yace wata rana suna zamne an gane ko wani mutum ya zo wurin manzan Allah mutumin karkara sai ya ce Allah mai girma da buwaya ya ambaci wata itaciya a cikin aljanna mai cutarwa shi mutumin karkara ya ce shi dai ya san a yadda ake jin labarin aljanna kyam ne kawai kilewa salai to don me Allah zai ambaci wata itaciya mai cutarwa a cikin aljanna an gane ko sai ya ce ni kuma ina ganin san bai kamata a samu wata itaciya ba mai cutarwa sai ya ce sai manzan Allah ya ce wace itaciya ce wannan sai ya ce magaryaci an gane ko ya ce saboda domin magarya tana da ƙaya mai cutarwa ka san magarya a magarya ya ƙaya yawan ta suke wallahi zafin tsiya gare su kuma suna da zafi kayan yau sai sun cike ka an gane ko sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba Allah ba ya ce a ciki wasu dirin mahdu a fi sidirin mahdud a cikin wata itaciya a cikin itaciya ta magarya mahdud wadda bata da kaya itaciyar magarya ce amma bata da kaya Allah ya cire mata ƙayoyin ya sanya ɗiyan itaciya ɗiyan wannan itaciya a maimakin ƙayayuwar an gane ko in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta fitar da 'ya'yanta kowane wurin ƙaya za ta fitar da ɗiya kala-kala kala-kala kowane ƙaya yana da wurin takambacin ƙaya a sa ɗiya ne kaga aiko akwai ƙayoyi bayan furwin ta kuma wurin ƙaya an sa ɗiya sannan furwin nata za su da kala-kala saba'in da biyu kowane kala hular ɗin daban-daban yake babu mai kama da juna wurin su an cika hudu kular goma ya zo kallo saba'in da biyu kular saba'in da biyu kowane kular bai kama da juna sannan ɗanɗanan ya bambanta ba ɗaya ba ne ba kaga ai sun amfani su ma sun sha an ce siririn an ce magarya to kuma ka san magarya tana daga cikin itaciyar da larabawa suna yawan amfani da ita an gane ko to kuma ba su iya shifka ta a cikin garakensu sai sun je daji suke kawo ta saboda amfaninta sannan kuma magarya tana da amfani a jikin mutum an gane ko ana yawan kawo ta kenan sai aka ce wasu gatanin to a aljanna a cikin itatunan da kuke hutu a cikinta sannan zaka gani magarya da ta kasance ita ce sabulu na dako ya yanzu haka in ka zo morgue zaka samu wasu da da magarya suke wankewa ko haka ne ganyen magarya yana sa yana tada kuma eh sabulu ce ta da ana sabulu da ita tana hudda tana tsabtace dauda da kyau an gane ko sannan hatta da akwai wannan wanka da ake yi na ilash wankan ilash ana sa ɗiyan magare guda ganyen maganyar guda bakwai a yi addu'o'i a baka ka yi wanka da shi wanda ko da sihiri aka maka ko wani kambun baka ko wasu abubuwa akwai ilashi ɗin da malamai mutakhassisin a wurin gasunan suna ba mutum yana ni yana wanka da shi cikin ikon ubangiji sihirin nan yana karewa ko wannan ko wani abu makamancin wannan ana hada shi da ruqya wani bi kuma ana baka shi kadai haka nan ko ana baka shi kadai kai wanka a cikin ka treatment ne suna daidaitawa ala hasabi cutarka kaga ana hadawa da wannan magariyar da ayoyin da ake din magariyar itaciya ce mai albarka an gane ko ana samun ta kuma dai bayan ma wannan dai akwai dadi sannan duniyar ma akwai dadi ita ce ai aka hada irin ta aka yi kumji sahel ko da ita ce aka hada aka yi mariya aka yi mariya aka hudu wata itaciya to ya kashe shi in yanina cam kawai to ina ga ta aljanna Allah kai mu sai Allah ya ce mi wa qalhin mamdud na'am daga cikin itaciyar da suke samu akwai itaciyar banan gabza gabza kuma wata na bin wata goyo goyo wata na bin wata manya-manya kuma wata na bin wata wadda ka cika cika cika ci ka barta kuma ka ƙara gata nan wata na bin wata ba nan mai yawa mai daɗi ita ma kaga tun daga ƙamshinta ka san za a more an gane ko tanan ma ya kake jin ta sannan ita tanan ma ita ma tanan tana da eh ita ma dai kaga tanan ma tana da amfani a jikin mutum an gane ko a jikin ɗan adam tana cikin mai amfani sosai tana da amfani hatta da wato wurin mazaje tana ƙara ma mazaje mazakutansu yawancinta an gane ko tana taimaka ma maza wurin mazakutansu kuma tana da amfani kala-kala a cikin jikin mutum ita ma an kai mana ita tana can tana shirin an gane ko kasan aljanna tuni an gama an gama komi yana can ashe jiran mai yake wuta ma an gama saɓana aƙidan wasu daga cikin mu'tazila tana can tana jiran su eh daga cikin aqidan mu'tazila suka ce ai wai aljanna da wuta ba a yi su ba kawai sai a nan gaba za a yi su wai su a hankalcen su su kasa suna gabatar da hankali akan mi akan nassin qur'ani akan ilimi wai a hankali bai kamata ba ka zo ka yi gida ka mashi alatu ka daidaita komi ka daidaita shi ka ce sai nan da shekara goma zaka shiga yo duniya ce aljanna ce an gane ko Allah subhanahu wata'ala ya riga ya tanadar mana ita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi sama samawati wal ard ka ardi samai wal ard sai Allah ya ce mi uiddat lil muttaqin an riga an yi tanadinta ku yi gaugawa zuwa neman gafara ubangijinku da wata aljanna haɗin ta sammai da kasai an riga tuni an yi tanadin ta ga masu tsoron tsoron Allah kenan din sha akwai ta wuta tana can an rura ta an rura ta tana sha ta yi hori pat aka ci gaba da rura ta ta yi baki lut tana can baki lut tana shirin su Allah kare mu aljanna tana nan ka san wuta da aka rura ta aka rura ta sai aka rihe ta an gane ko aka rihe ta kuma take cin kanta kuma take ruruwa sai yaushe za a bude ta sai an zo wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha wa hatta idza ja'uha futihat aka ce an gane ko sai sun zo kanta sai a yi ni sai a bude muna ba da misali kullum kamar ka ɗauko bodari ka samu wannan mai ake ce mashi ɗaki blande ka nasa shi ya zuba al'amuran shi wadanda shi ne mufan ko ya zuba al'amuran shi ya zuba ya zuba ya zuba arhewa arhe ɗakin kawai sai ka kawo prisoner sai ka nasa shi sai kuma kare ya kake ji to ita haka aka farta take ci take sai an zo to amma yanzu sai aka ce zaka yi bako a ɗaki ka share ɗaki ka kimtsa kai menene ai zaka bar wurin aeration in babu wani AC ko banka ka bari aeration ka bude turare yana zuwa da ya zo ya kusanto ɗakin kamshi yana tarban shi to haka aka ma aljanna aljanna daga menene da hiyar shekara saba'in kake jin kamshin ta an gane ko kamshin an bude wasiƙan ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha sai Allah ya ce wa futihat tun an riga an bude koyoyin ta sun so sai su dinga shin kamshin ta an gane ko wannan ke ga kaga sai aka ce maka wato wazillin watalin watalhin mandud ako da wato itace na ayaba masu hawan juna sai Allah ya ce me manya aha sai وظل ممدود
na'am
وماء مسكوب daga cikin wannan eh, wannan na aljanna akwai inuwa inuwa inuwa mamduda inuwa mai mekewa wadda dawwaman ma bata bata yankewa mai kakkace an rawaito daga cikin sahihul bukhari wato ali bin abdullah haddathana sufyan an an abi zinadin an al'araj yace abu huraira yace yuballigh bihi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari inna fil jannati shajaratun yasiru rakib fi zillaha mi'ata amin la yanqati iqra in shi'tum iqra'u in shi'tum wa zillin mamdud yace a cikin aljanna akwai wata itaciya wato za a samu mutum mai doki ingarman doki ka san ingarman doki ingarman doki wannan doki na cruz mai ƙarhi rantsatse yanzu ya hau ya yi ta gudu a cikinta zai yi shekara mi ɗari bai huta daga cikin inuwar itaciyar nan ba shekara ɗari yana sukuwa a doki bai huta daga cikin shekaru na can ɗari na can ba nan ba bai huta daga itaciyar nan ba itaciya guda ta aljanna shi yasa Allah ya ce wa zillin mamdud mai kakka dawwaman ma wadda ba ta karewa an gane ko sai Allah ya ce mi
وماء مسكوب tare da wannan kuma akwai ruwa ruwa mai kwarara mun yi bayanin shi ko a cikin suratul rahman zaka samu ruwa ruwa mai kwarara dama ai gaga in an samu garka sai an samu duka irin wannan ga inuwa kuma ga mi ga ruwa ga ruwa ruwa mai kwarara sai mi وفاكهة كثيرة mm.
لا مقطوعة ولا ممنوعة daga cikin abin da za a samu wato akwai menene fakiha ‘ya'yan marmari ko fruit kasirat mai yawa kai abin da Allah ya ce ma mai yawa ne ai ka san mai yawa ne eh ya yi ƙarfin hankalinka abin da Allah ya ce ma mai yawa ne to mai yawan dai wallahi kai ya yi ƙarfin hankalinka ba ka iya ƙididdige shi ba mai yawa ne ɗiyan marmari shine duk abin da kake so zaka iya samun shi la maqtu'a la maqtu'atin wala mamnu'a ba su yankewa kun ba a hana masu da ka nema sai an baka kuma ba su yankewa a ce lokaci lokaci ba lokacin kaza ba ne ba ga period din kaza mun gani a nan saudiya ma basu da period na kayan marmari a nan saudiya a nan duniya babu period komi in ka tashi nema sai ka same shi duk lokaci komi sans exception ha a hatsi in kaje ka samu a can kuma ba da wanshi ba da washi to ya kake gani eh shine kace hatsi wannan da aka zo ta tabaran nan kaga yaran suna baka hatsi da dawa ka saya musu hatsi saka dai namu na gida ka lega ga shi din dai ne daga hatsi a harami wannan tantabaran da kuke a harami a dinga ba su ba ana sai da hatsi ana watsa musu da alkama ba abin da zai yanki da aka hatsi ma zuwa komi zuwa yake a can to ina ga aljanna in hazihi duniya fa kaifa bi jannatin an samu wannan a duniya ina ga aljanna la maqtu'atin wala mamnu'a an gane ko sai Allah ya ci wa furushin marfu'a da shimfudu shinhudu madaukaka masu daraja an gane ko an tanadar da shinhudu mun ga kala kala shinhudu a darasin baya shinhudu masu daraja wanda sai an she an gani Allah ya daukaka su a malamai sai suka ce wannan shinhudu da aka ce kamar yadda muka yi bayani a baya shinhuda ba a kiranta shinhuda sai da abokan sai da abokan zama a shinhudan nan eh shinhuda in ta zama to shinhuda in ta gauro ce ba shinhuda ba ce ba kawai dai wurin kwanci ne kawai a kwanta Allah ta damu lahiya ne an gane ko eh shinhuda gauro ba kamshi ba komi barban ka tashi ya makale ma a kai ba silbi ba ba Allah mana gafara kai gobare suna cikin musiba Allah auratar da gobare Allah auratar da su Allah hudda ku lafiya ana cikin hayaniya Allah ana cikin hayaniya na'am kan gobare su ce mun matsa musu raha ce raha kasan a cikin addini akwai raha kuma a karata addini sai da raha an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raha tsohuwa ce ta zo tace ya rasulullah ka roƙa mana Allah in shiga aljanna annabi ya kalle ta yace tsohuwa kai tsohuwa ba ta shiga aljanna tsohuwa ba ta shiga aljanna yace bai yiwa to ya kake gani tsohuwa sai ta yi mi sai ta hushe da kuka annabi ya ce ya ki dawo dawo Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mi ya ce sai an yi mi inna an sha'ana hunna in sha'a ga ta na zuwa ga ta na zuwa addini sai da raha wancan wanda ya je kirawo mai sai da kwandon tumatir ko na'am dabino aiwa kuma annabi ya ce gashi nan na kawo Eh, kamar ya ka ai saraka ne daga bayan sai ya ce ma annabi a'a na kawo ma ka biya kai zaka biya kudin na'am Eh, ya ce ka biya kudin kuma sadaka ce kuma sadaka ce na'am addini sai da raha kan goma da su ce mun matsa masu raha ce Ah, an gane ko raha ce Allah ka ba mana amin sai Allah ya ce إنا أنشأناهن إنشاء
Allah ya ce mi mu muka ƙaga su muka sake halittar su muka ƙirƙire su in sha'a iya ƙagawa aka musu halitta hurul in kenan an ƙago su kasa su hurul in ƙago su ne aka yi sabbin halitta ne Allah ya ce mu muka masu wannan halittai kenan shi yasa aka ce furushin marfu'a ba a cewa furushin marfu'a sai da akwai wa'annan ai ba a ce ba da mata a inna in sha na hunna in sha sai malamai suka ce wannan furshin marfu'a da su aji su ne furshin marfu'a an gane ko kaga kenan daga nan shin hudu gwabro ta hudu ba shin hudu ba ce ba a kira ta furshin ba eh mana wa furshin marfu'a sai Allah ya ce inna in sha na hunna insha in sha'a mu muka ƙago su ƙagawa aka ƙirƙira su ƙirƙirawa in aka ce ma ƙirƙirawa akwai mine ne akwai sabo akwai creation akwai akwai enfan- akwai invention ai akwai bambanci ko invention kagowa to an kago su ne shi Allah subhanahu wataala shi yana halitta ba tare da ya gani a wurin wani ba duk abin da Allah ya mine ne invention ne yayi bai gani a wurin wani ba sabanin ayyukanmu na dan adam aksara ayyukanmu sai mun gani a wani sai mun doka misali misali misali jirgi avion mai sunan shi avion ko appareil volant imitant oiseau naturel haka ne ko avion wani na'ura ce mai tashi mai kwaikwayon tsuntsu na ɗabi'a ka gani sai da ya kalli wannan duk abin da ka gani aksari namu na ɗan adam muna da abin da muka kwaikwaya na ne na nature sai ke natural sai mu kwaikwaye shi mu maido shi ya zama culture an gane ko ba filo ba zan mu shiga na fara ba ba ba filo ba zan mu shiga to amma Allah subhanahu wataala shi kagowa ne yake ba tare da ya gani ba ga wurin kowa shine Allah ya ce badi'us samawati wal ard wanda ya kagi halittar sammai da kasai ba tare da ya gani wurin kowa ba an gane ko inna an sha'ana hunna in sha'a sai Allah ya ce mi فجعلناهن أبكارا Mm.
عربا أترابا sai Allah ya ce da muka kage su sai muka sanya su cewa abkara budurwai ne an gane ko budurwai ne budurwan nan kuma wanda budurcin su ba wanda ya taba taba su kuma kai ma in ka taba in ka dawo kuma budurwan ne an gane ko kasan kasancewa da budurwa ba dai ba yake da kasancewa wurin da aka yi diversion ta an gane ko ka kasance ka sadu da wadda take verge ya bambanta da saduwa da wadda aka riga aka yi diversion ta shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce budurwai ne faja'alnahunna abkara muka sanya su budurwai ne an gane ko wanda ba a yi diversion su ba kuma ba a yi diversion su kullum in ka zo kawai zaka same ta a budurwa an gane ko sai Allah ya ce mi uruban atraba zaka same su ab- ababan kauna ne ga mazajensu su suna kaunar su su ma suna kaunar su kowa yana kauna kowa kauna an gane ko ba irin ba wannan dai ta sama sama kauna ta kirki an gane ko wanda kake kauna kullun soyayya karuwa take ka sani soyayya ha kullun eh, ga wanda ba su yi aure ba soyayya ƙarewa take kai kake karayyarta kuma kullum idan ka shiga gidanka soyayya ƙarewa take sai ya kasance rahma tana ci gaba waje alabai na kuma waddatan wa rahma sai ya kasance wannan ta gidan nan yanzu tausayi ne tsakaninku babu waccan soyayya ta rage amma kuma ga me wannan ga wanda ya san zamantakewa sai ya dinga aktivanta forfait in kai aktivan forfait a matarka na il semen na il semen to ita kuma zai ma anshe ne har zuwa yan muwa eh wannan mata haka suke eh mata haka suke zai ma anshe ne har yan muwa da kaga an kusa yan muwa din nan take aktivan sabon forfait irin rubele saboda zaka gani a gidanka duk in ka zo da sabon launi na soyayya to sai an ma avansan wanda ya hinaka aran baka ne Allah mana gafara. Da ka zaburo sai an zabura ba, amma an kabari ta mutu, kai ka kashe ta. Amma da ka yi shiru kuma mutuwar ta kewa. An gane ko? Ka san da mace da ƙwalwarka da zuciya da yara abinda ka saba musu haka suke tafiya. An gane ko? Ka zo ka ga gidan Rasulullah, kullum aktiban soyayya ake. Kai a mutuwar Rasulullah a rasuwar rasulullah zaka san wallahi ana cikin soyayya ummuna aisha take cewa wa kanat taqulu ma tabaina haqinati wa zaqinati ta rungumo shi a saman kirjin ta rasulullah ya rasu tana runguma da shi wa kanat taqulu ma tabaina haqinati wa zaqinati a haka ta aka yi rasu ba ka zo kana rashin lahiya ba an aje ka can ana ba yara suna mai koma kunu daga can a'a runguma take da shi a haka ya rasu ka duba ka gani su ya kake ganin soyayya amma ka zo kana rashin lahiya ana can ana menene kai ma kai baban ku kunun nan ko ya sha ta da shi ka bashi magani da matsala da matsala wallahi da matsala a wallahi kana kana kwanta ana ma mai ya kare a ka ba ta wasan wallahi kai ka ba ta soyayya ka ka dinga aktivan soyayya ka ta shi baka da lahiya batta ma iya motsawa daga inda kake tana rugunguma da kai kana jin jiki kana jin jiki amma ita ke jin rashin lahiya wannan shine ita ma ho in zabatta lahiya to kamata haka shine Allah ya ce wala hunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf su ma suna bukata a masa abinda suke kaman suna da haƙƙin abinda za su baka haƙƙinka kenan in za su ma ado kai ba ka musu ado ka hutu tsaf in za su kyautata ma su rungume ka bakar lahiya ka rungume su ka kula da su ka lallashe ta ka daddaba ta ta yi barci wata rana batar lahiya ka tashi ka dawa mata abinci eh cijen ne kai kayi abinci dawa mata abinci kai ba ma sai batar lahiya ba wata rana kawai ce zamna yau ni ne amma kuma kan kabari kannin ka mata hausa isko ka koyaye ka da yanzu su ce an mallake ka eh mana annabi sallallahu alaihi wasallam kana fi mihnati ahlihi yana kama ma iyallan shi aiki da gida a zo a yi yanke yanke a yi kaza kaza annabi kama musu yake matan shi kana fi mihnati ahlihi wanke wanke na kaya har wanke wanke eh mana amma ke ma kuma kanki je yana kawo maki kuma ke yi profite ki ga kin gama da shi a in aka zo kuma wurin tsaida hujja tsaidawa ake tsaida ruwan miya tsaidawa ake namiji ana son ya kasance namiji kuma ya kasance yaro a gidan shi an gane ko a yi wasa da dariya amma zo doka doka ce lokacin wasa a yi shi lokacin siriya on doit commander changer changer changer la page on doit tourner la page haka ne kai ne namiji ka zama siriya lokacin siriya an gane ko yace menene inna an sha'ana hunna in shafa ja'alna hunna abkar urban atraba kuma da aka sanya su a bakauna sai aka sanya su atraba ‘yan tsare kun juna, an game ko? ‘yan tsare kun juna, kenan ba shekarunsu ba ya ɗara wata, wata ta girma wata, ko wata shekara kaza, a'a, ‘yan budurwai ne kuma budurwai ‘yan tsare kun juna. Can Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana, wa kawa'iba atraba, masu tsayayyen kirji wanda bayya kwanti, an gane ko? duk yadda zaka yi da ƙirshin bayya kwanci kuma 'yan tsare kun juna an gane ko wanda babu wata wadda ta girmuwarsu budurwai ne tsayayyun budurwai Allah ya ƙaga su suna can suna jiran mu na'am sai Allah ya ce li ashabi yamin kullatun min al-awwalin wa kullatun min al-akhirin wannan kuma dukansu Allah ya ce mun tanadar da su ne saboda mutanen da suka karɓi littahinsu daga hannun dama wa'innan mutanen wasu dunduzun jama'a ne na daga mutanen farko sannan dunduzun jama'a ne na daga mutanen ƙarshe in ka fassara dunduzun jama'a irin wancan fassara sullatu min al-awwali wa qalilun min al-akhirin kenan na daga jama'an mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma jama'an farko to wayannan dai ashabul yamin masu amsar littafi na hannun dama dunduzun jama'a ne na daga mutanen farko hadisi daga abdullahi da abbas an gane ko wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen su sai yace an bijirto mashi al'umma yace an bijirto mana al'ummu ranar tashi kiyama an gane ko sai wani annabi ya zo ya wuce da menene mutum daya annabi ne Allah ya turo shi da ya zo ya yi ma jama'a nasiha ya yi ma jama'a nasiha ya yi shekarun shi mutum ɗaya bi shi ɗaya kuma Allah bai kama shi kasan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nasi wa yakunu rasula 'alaykum shahida shine Allah ya samu al'umma mafificiya dan mu kasance masu shaida ne akan mutane mu kuma annabi ya zama shaida akan mu ka san mi al'umman nan duk ba mu gansu ba ba mu san su wannan ba sai an zo ranar tashin kiyama annabin sai ya ce na faɗa masu su ce bai faɗa mana ba waye shaida ka ka faɗa masu Allah ya sani ya ce al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu zo mu ce Allah ya gaya masu ya isar da sako ya faɗa musu su ne suka kiya su ce ku da kuka zo ƙarshe a ina kuka gani an faɗa mana ya ce mu sai mu ce masu mu annabinmu ya ce mana ya faɗa muku ku kuka ƙaryata shi kuma Allah ya faɗa mashi an gane ko Allah ya gaya mashi annabi ya faɗa mana kazzabat qaumu lutin kazzabat adun kazzabat kazzabat dai annabi ya gaya is qala lahum akhuhum is qala lahum akhuhum is qala lahum akhuhum ka gani duka sai a bishirto annabi ya zo da mi mutum ɗaya shi ne mutumin shi zai shiga aljanna shi kadai a cikin al'ummar shi an gane ko wani annabi wani annabi kuma ya zo da mutum biyu wani annabi kuma ya zo da tarin an gane ko tarin mutane dindizin jama'a ga sunan sun rako shi duka mutanen shi ne wanda suka yi imani da shi ka san kowane annabi jama'a shi suna zuwa su wuce tare da shi an gane ko kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai an mun zo tare da shi sai ya ga mala'iku sun tsare wasu jama'a ya ce can bayan mu ya ce ku rabu da su al'umma ta ce mutane na ne sai a annabi baka sani ba bayan ka sun canza sun sauya annabi ya ce to tahi fasuhukar tsokar kutai ba ruwana da su tun da sun canza mu kuma tuni mun yi gaba eh insha Allah eh mana Allah kai mu wani annabin kuwa an gane ko ya zo sai ya zo wani shi kuma zai zo shi kadai ba wanda ya bi shi haka ya zo ya koma sannan sai annabi ya hango wasu taron jama'a junduzin jama'a masu yawa wanda sun tokare sama yawan nasu an gane ko annabi ya ce sai na yi fatan su zamanto al'umma ta ce saboda yawansu annabi har yi fata ya ce a ran shi dama Allah sa al'umma ta ce wannan da zan mu shiga da su aljanna sai a ce mini annabi ya ce sai a ce mini a faɗa mashi wannan Musa ne da mutanen shi. An gane ko? Musa da mutanen shi ne suke tare da jama'an nan. Sannan annabi a ce mashi, a ce duba ka gani can. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba ya ga dandazon wasu jama'a. An gane ko? Yawan su har sun tokare sama. An gane ko? Sannan kuma a ce sake duba can. Ba wuri ɗaya ba, ai can wuri ɗaya ne ya gani ko? Ya ga wasu kuma can a ce sake duba can ya ga jama'a sun tokare sama sai aka ce mashi waɗannan al'umman ka ne an gane ko tare da wannan al'umman nan taka akwai mutum dubu saba'in an gane ko waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da ikabi ba Allah samu na ciki amin ba amin ba kadai mu zabura a lokacin a cikin hadisin sai ukasha akwai sahabi ukasha ya ce annabi kamar addu'a in kasance cikinsu annabi ya ce kana cikinsu yo wani ya kyale wani ya zaburo annabi ni ma kamar ne annabi ya ce sabaka ka biha ukasha ukasha ya riga ka addu'a ta riga ya shi ya shiga sauran kuma a nema kawai a nema ido rihe mutum nawa dubu saba'in da an zo babu binciken aikinsu babu leƙawa mai suka yi babu kaza kaza laissez passer laissez passer Allah samu na ciki daga cikin wanda kuma ba su san azabar ba ba su san wahalar ba lokacin mahashar mutum sinfi mutum bakwai da suke shiga cikin kalgashe inuwa al'arshe Allah an gane ko shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana sullatun minal wa sullatun minal akhirin sai Allah ya ce mai وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال نعم في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين Na'am. Daga nan kuma sai shiga mutanen hannun hagu masu amsar littafinsu da hannun hagu wanda ba su aikata aikin kirki ba a nan duniya wanda suka hole suka more suka ci karansu ba babbaka suka ji daɗi suka ce daga duniya sai kaduna eh kasan akwai su wanda suke cewa in zaka sha giya ka sha ta dubu to zaka ga ta dubu Allah subhanahu wata'ala zai ba mu labarin su da kuma azabar da za su fuskanta to amma kuma ganin yanzu lokaci yayi nake ga ya kamata mu tsaya sai mu tashi kan gaba gobe insha Allah tunda nan kan gaba ne in Allah ya kai mu muna cikin masu rai da lahiya da ikon karatun sai mu tashi wa ashabu shimali ma ashabu shimal mun ga mutanen as-sabiquna sabiqun ko mun ga mutanen amsar littafi daga hannun dama yanzu kuma sai kuma muyagun diya Allah tsare mu daga gare su fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma da muka yi karamci ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirazanmu mu Allah wanda suke taimakawa addininka Allah ka lullumka dukiyarsu wanda suke neman jari daga cikin mu Allah ka ƙara mana wanda suke neman aure samari gwabraye Allah rufa masa asiri ya auratar da su Allah auratar da su Allah hudda su daga cikin musibar nan da suke ciki Allah sa baɗi dai da yawa daga cikin mun zo baɗi in Allah ya kai masu lai da lahiya tafsirin nan ya zama na amma aurata ne yanzu dai gwabaran sun yawa wallahi Allah ya sare mana gaba ɗaya insha Allah masu bashi Allah warware ya ba su abin biya gaba ɗaya wanda suke cikin rishin lahiya Allah ba su lafiya gaba ɗaya wanda kuma suka riga mu gidan gaskiya uwayenmu da uwayensu Allah ji kansu ya musu gafara ya hada mu da su a cikin aljanna in ta mu tazo Allah sa mu shi a sa'a Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin rabbana qad hawaijana wa hawaij kullu man awsayna bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin Allahumma rabbana wa qad hawaij kullu man lahu haqqun an nad'u lahu ya arhamar rahimin Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina warhamna ba'dahum واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سر متقابلين برحمتك واحد القهار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته